ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1435 wanda ya zo 14 ga watan 7 2014 muna na a cikin sura ta 74 suratul mudassir za mu tashi zarni wa man khalaqatu wahida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى لله البشر Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari game da abin da ya faru akan alwalidu bin al-mughira wanda malaman tafsiri kusan sun yi ijima'i akan wannan ayoyi sun sauka ne suna bayani a kansa al'imamul hakim ya rawaito a cikin mustadrak hakanan al'imamul bai a cikin dala'ilun nubuwa da alwahidi a cikin asbabun nuzul daga abdullahi dan abbas wanda al'imamul hakim ya inganta shi ala shartil bukhari wa wafaqahu zahabi wa rijaluhu rijalu sahih hakanan an ruwaito daga ikramata mursalan abdurrazzaq ya ruwaito shi a cikin tafsirinsa cewa shi wannan daga abdullahi dan abbas yake cewa ja'al walid bin al-mughira ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yadda abin ya faru shine manzon Allah ko al-walid bin al-mughira ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qara'a alaihi al-qur'an sai manzon Allah ya karanta masa al-qur'ani fa ka'annahu raqqala sai zama kamar wannan karatu da annabi ya masa ya yi masa tasiri har ya sa jikinsa ya sanyi fabalaga zalika a bajihalin sai jita-jita ta fara yaduwa a cikin gari cewa ai alwalidu bin al-mughira dattijan nan mai kuɗi kuma mai 'ya'ya shahararren mutum a cikin garin makka ya karkata yana so ya shiga addinin musulunci wanda a lokacin shigarsa addinin musulunci kuwa wani wato bala'i ne akan ƙurayshawa domin idan ba su musulunta ba babu wani dattijo da ya rage a cikinsu wanda zai iya jagorantarsu akan tsiyar da suke yi fa'atahu da labari ya ishe ma aba jahalin wanda shi ma ɗan ƙabilarsu ne alwalid bin al-mughira al-makhzumi shi ma wato shi ma abu jahalin al-makhzumi ne shi wannan alwalid bin al-mughira shine mahaifin khalid bin walid فأتاه فقال يا أم إن قومك حقيقة دنجنك دمتانا دسكي بنك يريدون أن يجمعوا لك مالا wannan ka matso kana ce ka zo ka samu mai kuɗi gawurtacce hamshakin mai kuɗi shahararren mai kuɗi irin alwalid bin mughira wai ka ce wai za a tara masa kuɗi za a yi masa gidauniya fa innaka ataita muhammadan ta ta'arradu li maqalatihi domin ka jewa ko ka jewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka je ka yi fito na fito da wannan saƙon da Allah ya aiko shi da shi faƙala sai ce kad alimat quraishun anni min akthariha malan haƙiƙa quraishawa sun san ni na fi su yawan kuɗi in dai magana kuɗi ce ni ne akan gaba ƙala sai ce faqul minhu qawlan yablughu qaumaka annaka munkirul la to ka faɗa masa wata magana mana mai ciwo wanda zai isar wa mutanenka cewa baka yadda da wannan saƙo da Allah ya aiko annabi da shi ba ƙala wa ma za a ƙulu to me zan ce game da annabi ko game daga littafin da aka saukan masa fa wallahi ma fikum rajulun a alamu bil ash'ari minni yace wallahi duk cikin ku nan gaba ɗaya ba wanda ya fi ni sanin waka da kashe-kashenta da zangoginta da iyakokinta da kafiyarta da kuma kogunanta wallahi ma yushbihu hallazi ya ƙulu wannan maganar da muhammad yake faɗa sam ko kusa ba ta yi kama da waka ba wallahi inna liƙaunihi halawatan kai maganar nan ɗasa da ƙankaran daɗi take wa inna alaihi ɓalawatan kai wannan abu da ƙayan gaske yake wa innahu la musmirun a alahu idan ka kalle shi ta sama za ka ga yayi ‘ya'ya waɗanda ya kamata a tsinka a ci a ji daɗi wa mugudikun asfaluhu ta ƙarƙashinsa kuma yana ɓuɓɓugar da ruwan daɗi da arziki da alheri wa innahu la ya'alu wa la yu'la irin wannan magana ita take samun ɗaukaka ba a ɗaukaka a kanta kaga duk inda za a faɗi abin kirki game da musulunci ya faɗa to amma me ya faru قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول fihi wannan yaban da kake wa Muhammadu da addininsa mutanenka fa ba za su yadda da kai a matsayinka na shugabansu ko jagoransu ko babbansu ko mai arzikinsu ko mai faɗa a ji a cikinsu ba har sai ka yi suka tukunna ga addininsa sannan ne za mu yadda ka ci gaba da shugabancinmu kun ga kenan alwalidu bin al-mughira ya take musulunci ne da gangan domin ya san gaskiya ne qala fada'ani hatta ufakkira fihi ita to kyale ni tukunna na yi tunani na ga wace kalma zan faɗa wacce za ta kai suka gare shi faƙala haza sihirun yu'thar yace da gani abin da yafi kamata a ce wannan tsafi ne ko sihiri ne wanda ake ruwaito shi ya asaruhu min ghairihi ko an ghairihi yana ruwaito shi ne daga waninsa fa nazalat zarni wa man khalaqatu wahida wannan daga abdullahi dan abbas a wacce ruwaya wacce isnadinta yana da inganci وقال مجاهد قال الوليد لقريش sannan ruwaya ta biyu shi alwalidu din nan yace ma qurayshawa inna li ilaikum hajatan ina da wata bukata a gurinku fajtami'u fi darin nadwa don haka ku taru ayi kuwa ayi shela ayi sanarwa ta kafafen yada labarai da ake da su a lokacin kowa da kowa manya su zo ana gayyata su a gidan shawara a majalisar shawara za a tattauna faƙala innakum zu ahsabin wa ahlamin ya ce haƙiƙa ku ma'abota nasaba ne inda ta ɓangaren dangantaka ne da dangi da 'yan uwa da asali to ba wanda zai ture ku wa ahlamin sannan ku masu hankali ne wa innal araba ya atunakum larabawa sukan zo su tambaye ku labari game da wannan annabi وينطلقون من indikum ala amrin مختلف sannan sukan tafi a bisa wani al'amari da kuma kun yi saɓani a cikinsa fa ajmi'u ala shay'in wahidin idan kuna so mu cin masa ko mu kan masa ko mu kai shi ƙasa ko mu ɓata shi to mu faɗi abu ɗaya domin ni na ce kaza ne kai ka ce kaza ne waɗanda ake gaya ma ɗin fa masu hankali ne za su san cewa lalle ƙarya muke shirga masa to amma suka ji kowa yana faɗa abu ɗaya to wataƙila sai su gamsu kowannan ɗin ne wa innal araba ya atuna ma za ta na fi hazar rajul to ku faɗi suka a gare shi ni kuma ina saurare idan na ji wanda ya yi to sai in goya muku baya a kai ƙalu suka ce na ƙulu innahu sha'irun to mu ce mawaƙi ne mana kawai duk wanda ya shigo gari a ce masa muhammadu mawaƙi ne mu ɓata shi da wannan mana fa'a basa indaha sai ya guntse fuska ya ɓata rai faƙala laƙad sami'ina shi'ira fa ma yushbihuhu qawluhu shi'ira yace mun ji waƙa iri iri zango zango na waƙa duk mun ji maganan nan tasa bata yi kama da waƙa ba faƙalu naqulu innahu kahinun to mu bar wancan me masa sharri mana mu ce boka ne قال إذا يأتونه فلا يجدونه يحدث بما يحدث به الكهنة to ai za su zo su tarar abin da yake yi ba irin na bokaye ba ne kun ga kenan mun faɗi ƙaryar ma bata ci ba kenan faƙalu na ƙulu innahu majanunun to mu ce mahaukaci ne mana shi kenan kawai kowa ya shiga gari a ce mahaukaci ne ƙala izan ya atunahu fala yajidunahu majnunan ai za su zo su same shi ba mahaukaci ba ne akwai wani bawan Allah shi yana yin roƙa ne idan ba ka da lafiya sai a kira shi maka addu'a to shi da ya ji an ce ana cewa annabi yana da hauka sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya ce abin da ya kawo ni na ji a gari ana ta yadawa cewa kai mahaukaci ne to ni Allah ya taimake ni ina da yan addu'o'i na da inda mutum yake warkewa to shine nazo in baka gudunmawa ta ko Allah zai sa ka warke sai annabi ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sai ce kace ni ne mahaukacin kenan ya ce ya ni za a wa maganin hauka kenan wannan ai mara hankali ba zai faɗi wannan maganar ba don haka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida ba a yi bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida kai annabin Allah ne shi ko Tufailu bin Amr ad-Dausi da yazo zai shigo garin Makka sai suka ce to gafa ad-Dausi zai shigo kun san mutum ne yana da mabiya kuma yana da hankali yana da karfi kuma sannan in muka yadda ya karbi sakon nan zai je yada shi a garin su sai aka ce to ya za a yi aka ce da ya zo ku tare shi kafin ya shigo garin Makka ku ta cusa masa baƙaƙen maganganu game da annabi ku ta ɓata annabi ku ta ɓata annabi da failu bin amr ad-dausi ya zo sai aka tare shi aka ce ai wani mutum ya bayyana a garin nan kaji kamarsa kaji mahaukaci ne mawaƙi ne boka ne menene ice kai abin ya yawa haka ice to ko in koma gida suka ce a'a abin bai kai ka koma gida ba amma dai ka yi taka tsantsan ice da suka dinga tsorata ni suna firgita ni suna razana ni sai da na ɗauki auduga na toshe kunnuwana domin kan na ji wani abu daga irin abin da annabi yake faɗa ice da na shiga garin maka na gama harkokina na zo ina ɗawafi sai na hango shi a zaune mutane sun kewaye shi suna sauraro sai na tunani na ce sakilarka ummuka uwarka ta yi wadinka kai ba ka da hankali ga jama'a suna saurare wani ya bi wani ya tafi kai ma ka je ka ji mana in ka ji gaskiya ka ɗauka in ka ji ba gaskiya bane ka ajiye su ƙurayshawan ba sun ji ba da suka jin ba su yarda ba kai dan me za a mai da kai mahaukaci ka toshe kunnuwanka sai cire auduga daga kunnuwansa ya je ya zauna annabi ya karanta alƙur'ani ya ji abu mai daɗin gaske kawai sai ya ce ya musulunta bayan ya musulunta ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ina so in koma garinmu a matsayin mai wa'azi saboda haka ina so ka roƙa min Allah idan na je nawa mutane na wa'azi su karɓa to shine ya je wa'azi so ɗaya suka ƙi yarda a karo na biyu duk garin gaba ɗaya suka karɓa addinin musulunci wannan shine musuluntar abu hurairata domin shi ma daga kabilan dausi yake addausi ne mutumin ƙasar yaman to kun ga wannan shi ma ta nan ya musulunta ƙoƙari da yunƙurin ɓata addinin musulunci ta nan wasu kuma Allah ya sa suka gane haka abu zarrin yana can garinsu sai ji labarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai turo dan uwansa ya ce to ni aiki ya min yawa ka tafi a wato makka ka je ka binciko min labarin mutumin nan da aka ce ya bayyana yana cewa shi annabi ne dan uwan abu zarrin ya shigo ya shiga gari ya tattauna da mutane ya dan ji abin da ya je ya koma ya je ya gaya wa abu zarrin labari abu zarrin ya ji bai gamsu da labarin nan da dan uwansa ya kawo masa ba dan mafi yawa jita-jita ne don haka sai ya ɗaura kayansa da kansa ya taho to amma an ka shigo maka ba dama ka ce ina annabi ko ina mabiyinsa sai a rufe ka da duka domin a lokacin ba a yayin musulunci a maka duk wanda ya bayyana musulunci ko aka ga yana da alaka da sahabbai fitattu ko kuma ya zo zai musulunta ko yana neman annabi don aka fara shirgarsa sai da karfinsu ya kare daka abu zarrin ya wuna a ka'aba yana ta uh, zagaye yana neman wanda zai ga annabi ko ya nuna masa wanda ya ga annabi ba tare da ya yi tambaya ba yana nan sai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya gan shi ya ce wannan da gani ba ne ko bai gane inda za shi ba sai ya kama hannunsa ya tafi da shi gida to a al'adar larabawa idan ka yi baƙo ba ka tambayarsa me ya kawo shi har sai ya yi kwana uku kana ciyar da shi tukunna da haka Ali bin Abi Talib da suka je gida bai tambayi Abu Zarri me ya kawo shi ba ya kawo masa abinci ya kawo masa ruwa ya kawo masa wajen kunciya ya kwanta da safe ma ya sake fita shi ma ya fita ya je ya gama gararan bassa a maka bai ga annabi ba ko bai ga wanda zai nuna masa annabi ba da yamma ta yi ali bin abi talib ya ƙara ganinsa ya ce wannan bakon da har yanzu ina ga bai gane inda za shi ba ya sake kamo hannunsa ya taho da shi gida ya ba shi abinci ya ba shi ruwa ya ba shi makwanci da safe suka sake rabuwa to a karo na uku ne sai abu zarrin ya ce wannan da ganinsa mutumin kirki ne idan na gaya masa abin da ya kawo ni ko bai gaya min ko bai nuna min annabi ba to ba zai bari a cutar da ni ba so da haka sai yake gaya ma a sayyidina aliyu cewa abin da ya kawo ni garin nan na gaya maka za ka rufa min asiri ice kwarai da gaske ice to abin da ya kawo ni na ji labari an ce annabi ya bayyana to nake so in gan shi mu tattauna idan na gamsu da abin da ya zo da shi in karɓa in kuma na ga cewa ba wai annabin bane in koma garinmu sai ce ka zo gida amma yanzu idan muka fita tare da kai aka ganmu to an san cewa na yi farauta ne ma'ana na samo wani ne zai shiga addinin musulunci ba za a sassauta maka ba abinda za a yi zan dan yi gaba da nesa sai ka biyo ni kai kuma a baya kana kana kallo na idan na ga za a gane mu zan dan nuna kamar ina dan yin wani abu kai kuma ka zo sai ka wuce ka nuna ba kamar tare muke ba haka za mu ta yi har sai mun je unguwar da za mu je sai na shiga gidan da na shiga kai ma sai ka biyo ni a baya saboda haka ka basar ka nuna tare muke da haka abu zarrin abu zarrin ya bi ali bin abi talib a baya yanayi yana basarwa in za a gane su sai ya nuna kamar ma bai san shi ba shi ma bai san shi ba haka dai in ya ga za a gane su ya dan tsugunna yana daura takalminsa ko yana dan wani karta wani abu shi kuma ya zo ya wuce haka suka yi ta yi har suka je gidan arqam bin abil abi arqam ali bin abi talib ya shiga abu zar ya biyo shi ya zo yawa annabi bayanin abin da ya kawo shi annabi ya masa bayanin musulunci abu zarril gifari ya gamsu ya shiga addinin musulunci sai ce ya rasulallah yau kwana na uku ina so in ganka ban ganka ba ina so in ga musuluncin nan ban gan shi ba to yanzu a ce na musulunta na fita a ɓoye ba tare da mutanen maka sun san na musulunta ba gaskiya sun gama da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a yanzu abin a hankali yake bi tunda ka musulunta ka ɓoye musuluncinka ka koma garinku sai ka ji addini ya yi ƙarfi sai ka dawo ya ce a'a ya rasulallah in dai ba laifi ba ne a banni tukuna in bayyana saboda haka ya tafi gindin ka'aba ya je ce ya ku taron ƙurayshawa ni ne abu zarrin na shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah kalmar da ba a jinta ba taɓa jinta a fili haka ƙarara a gindin ka'aba ba sai ku suka ce da wa aka haɗa mu mai duka da hannu na yi mai mangari na yi mai bugu na yi mai shuri na yi kafin ka ce me an sumar da abu zarri ana ƙoƙarin ƙarasa gawarsa sai ga abbas abbas ɗan abdulmuttalib ya zo ya tsaya ya ce kai jama'a kun san wannan waye wanda kuke so ku kashe abu zarrin ne fa gifari ƙabilansu gifar suna nan akan hanyar garin da kuke zuwa kasuwanci idan suka ji labari kun kashe musu ɗan uwa dukkan wato madugun da ya zo zai wuce da kayan kasuwanci za su tare shi su ɗaufansa kun ga kuma ku yanzu ba yaƙi kuke so ya ɓarke ga wani kuna yi ba ku ƙare ba ku sake ɓarko wani sabon yaƙi suka ce wannan gaskiya ne to shine suka bar shi ya rarumo abu zar ya kashi gida ya jinyarsa bayan abu zarin ya warke ana fatan ya tafi gida sai ce sai ya koma ya ƙara ya sake zuwa gindin ka'aba ya sake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nan ma aka rufe shi da duka aka yi masa irin wannan abbas ya kasa cetonsa sai da aka yi ma haka so uku yace to yanzu na ji garau yanzu zan tafi nema in je kama wa'azi shi yasa da ya je gaba ɗaya kabilar su ta shiga musulunci manzon Allah ya musu addu'a ya ce gifar gafarallahu laha kabilan gifar gaba ɗaya Allah ya yi musu gafara abu zarar gifari kenan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasan nan gaba ɗaya bata ɗauki wani mutum mai gaskiya ba bayan annabawa da manzanni wanda ya kai abu zarin gifari duk faɗin duniya babu wani mutum mai gaskiya in dai ba annabi ba ne shi ko manzo wanda ya kai abu zarin gifari saboda haka shi sa aka ce wato yana ya samu wannan darajar da wannan girman to kun ga ashe kenan wannan yunkurin da ake na cewa a ce mawaki ne wasu ce a'a in mun ce mawaki ne za a gane to a ce boka ne in an ce boka ne za a zo a tarar ba boka bane to a ce mahaukaci ne qala a izan ya atunahu fala yajidunahu majnunan idan kun ce mahaukaci ne za su zo su tarar ba mahaukacin bane qalu naqulu sahir to mu ce boka ne mana qala wa masahiru sai ce to menene mai sihiri mai tsafi in kun ce mai tsafi ne to mai tsafi a gurin ku qalu basharun yuhaddibuna bainal mutabaghidina wa yubaghiduna bainal mutahabina a su ai aikin su shine su raba masoya kuma su hada makiya boka zai iya yin sihirin da yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi akwai abin da suke kira sihirul atafi akwai kuma sihirus sarfi sihirul adafi shine na hada so sihiru sarfi shine na raba so saboda haka tunda akwai dan da ya rabu da babansa akwai matar da ta rabu da mijinta akwai uban da ya rabu da ɗansa sai mu ce boka ne wannan mai sihiri ne matsafi ne wannan zai dan fi kusa domin yi farriku bainal mar'i wa zawjihi yana raba tsakanin mutane to sai suka tsaya akan haka cewa shi ya gamsu a tafi akan sahib din ne فخرجوا لا يلقى أحد منهم النبي إلا قال ya sahiru duk wanda ya haɗu da annabi sai ya ce ya matsafi fashtadda zalika alaihi sai abin yawa annabi ciwo ya masa tsanani fa anzalallah shine Allah ya saukar da wannan shi wannan wanda ya kawo tunanin sai Allah ya fara da shi yace zarni wa man khalaqatu wahidan barni da wanda na halicce shi shi kadai a cikin mahaifiyarsa ba shi da ko sisi ba shi da ilimi ba shi da kuɗi ba shi da 'ya'ya هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم la ta'lamuna shay'an idan an ɗauki wahidan din yarji'u ila shi wanda aka halitta kenan hal ne nasa ko wa man khalaqatu hu wahidan wanda na halicce shi ni kadai babu wanda ya tarayya da ni a wajen yin halittarsa kun ga wahidan in ma ya koma kan shi wanda ake magana a kansa ko kuma wahidan ya koma kan Allah in ya koma kan Allah wa man khalaqatuhu hali kauni wahidan wanda na halicce shi ni kadai babu wanda ya tarayya da ni a wajen yin halittarsa ko kuma wa man khalaqatu wahidan da wanda na halicce shi shi kadai a cikin mahaifiyarsa bai san komai ba bai da kuɗi bai da ilimi huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata to shine Allah ya faɗi wannan wa ja'altu lahu malan Allah ce kuma na sanya masa dukiya mamdudan mai yawan gaske doguwa an ce arzikinsa yana da wata gona tun daga cikin garin maka kake fara wato jin alherinta har zuwa cikin ta'if yana da raƙuma garke-garke yana da awaki garke-garke yana kuma da dukiya a tare wa banina shuhuda sannan muka ba shi ‘ya'ya halartattu duk inda yake tare da ‘ya'yansa duk wani taro da za a yi sai ɗansa ya je gurin ake jin an yi babban bako saboda haka halartattu ne shaidu ne su akan duk wani abu da za a yi na girma ko na ɗaukaka ko na ƙasaita ko na fankama ko na nuna isa ‘ya'yansa sai sun halarta wa mahattu lahu tamhida Allah ce muka shimfiɗa masa arziki shimfiɗawa muka ba shi dukiya an kana zamalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin thumma yatma'u an azid sannan yana sa rai yana kwaɗayi yana marmarin a ƙara masa in ƙara masa arziki kuma ya samu na lahira kalla Allah ya ce ina ba zai samu lahira ba saboda me innahu kana li ayatina anida domin ya zama mai tsaurin kai game da ayoyina al'ayatu shar'iyya yayi inkarin saƙon da Allah ya aiko annabi da shi saboda haka Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda zan kallafa masa hawa kan musifa an ce wani dutse ne a cikin wutar jahannama dogo mai santsin gaske wanda da ka ɗora hannunka sai hannun ya rugurguje ya zama toka sai a ce kuma sai ya hau kansa shi sa aka sa wannan sinun na alkawari ne tabbas sai an yi masa wannan abu sa'urhiquhu sa'uda wato sai an kallafa masa hawa kan wannan abun wanda azaba ce kawai kan azaba innahu fakkara haƙiƙa shi yayi tunani na me zai faɗa game da ƙur'ani na sharri wa ƙaddara kuma ya gwargwada abin da zai faɗa ɗin wanda zai ja hankalin jama'a su ƙaurace wa musulunci faƙutila an tsine masa albarka kaifa ƙaddara yaya ya ƙaddara wannan abin a cikin ransa na abin da zai faɗa na sharri na ƙage na ɓatanci ga musulunci da ƙur'ani sun maƙutila sannan dai an tsine masa albarka kaifa ƙaddara yaya ya kaddara wannan lamari a cikin ransa na sharri da kage da zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani thumma nazara sannan yayi duba a tsanaki thumma abasa sannan ya daure fuska wa basara ya gumtse baki thumma adbara sannan ya bada baya wastakbara ya nuna girman kai da fankama da takama da nuna isa faqala to bayan ya gama wannan duka sai ce in haza wannan ƙur'ani bai zamo ba illa sihirun face tsafi ne yi usaru wanda ake rawaito shi ko ake aka aka ciro shi daga wasu mutane da suka gabata in haza wannan ƙur'ani bai zamo ba in ji shi illa ƙaulul bashar face faɗan mutum ce kawai ba magana Allah ba ce ba Allah ne ya aiko da wannan saƙon ba wannan shine sharrin da ya yi kun ga maganganunsa فإن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر abin da ya faɗa daga alkur'ani ya ce na farko wannan ƙur'anin tsafi ne sannan wannan maganan mutum ce wa qalu inna ma yu'allimuhu bashar ko lisanun lazi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin dama sun taɓa yin wannan sharrin da wannan kagen to me Allah zai masa Allah ce sa uslihi sakar lalle sai na shigar da shi sakara wata wuta ce sunanta sakar wa ma adaraka ma sakaru wa ya sanar da kai wannan wuta mai suna sakaru in baka santa ba la tubuki ba ta barin komai tun daga ƙashi da tsoka da ɓargo da jijiya da nama da fata da kai da fuska da baya duk komai ƙonewa take yi wala tazar ba ta barin komai sai ta ƙone shi kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul azab lawahatun Allah ce mai kwarewa ce mai babbakawa ce lil bashari ga fata ko lil bashari ga mutum bashar mutane tana fatattaka mutane tana canza musu halitta lawaha ana cewa lahatu shams idan rana ta canza abu ya koma ya jirkice ya koma wani kala daban sai a ce rana ta jirkita shi to mai jirkita fuskan mutum ce ta mai da shi wata halitta daban ko kuma albashar yana nufin fatar jikinsa za ta ƙone fata kullama nabijar juluduhum baddallahum juludan ghairaha domin fatan mutum ma ana kiranta bashar alaiha tis'ata ashara a kanta akwai masu gadi mala'iku su goma sha tara su suke tsaron wuta ɗin wa ma ja'alna ashaban nari da aka ce goma sha tara ke tsaranta suka ce au yau goma sha tara dama suna da wani mutum mai tsananin ƙarfi wanda an ce in ya take fata kuka ja sai dai ku tsinke ta ba za ku iya janye ta da ƙarƙashin ƙafarsa ba suna da irin wannan sai ce to shikenan in an je ni zan gama muku da goma ku kuma duk yawan ku sai ku taru ku ku gama da tara sai mu fito kawai shi ya ɗauka abin na wasa ne Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari ba mu sanya ma'abota tsaron wuta ba illa mala'ikatan face mala'iku ne suke tsaron wuta mala'ika ɗaya kuwa ya ishi duniya da abin da ke cikinta wa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya adadin su goma sha tara ba illa fitnatan lillazina kafaru sai jarrabawa ga waɗanda suka kafirta domin su gansu kamar sun yi kaɗan su ga kamar za su iya fitowa liyastaiqinal lazina utul kitaba domin waɗanda aka ba wa littafi na yahudu da nasara su sakankance a cikin littafin su an gaya musu masu tsaron wuta su goma sha tara ne to idan suka ji annabi ma ya ce goma sha tara ne alkur'ani kaga za su ga yayi muwafaka da abin da ke hannunsu to sai su ƙara sakankancewa wa yazdadal lazina amanu imanan su ko waɗanda suka yi imani muminai jin haka sai su ƙara imani cewa abinda manzon Allah ya zo da shi wahayi ne ba wai ƙage bane ba molanka bane wala yartabal lazina utul kitaba kuma waɗanda aka ba su littafi na yahudu da nasara ba za su yi kokonto ko shakka ba game da abin da aka faɗa domin su ma an rubuta musu irinsa wal mu'minuna haka nan muminai ma ba za su yi irin wannan shakka ko kokonto ba وليقول الذين في قلوبهم مرض domin kuma waɗanda a cikin zuciyarsu akwai ciwo na munafunci ko na kafirci ko na ƙin Allah da manzansa za ka ga su suna cewa wal kafiruna da kuma kafirai waɗanda suka kafircewa Allah za ka ji suna cewa ma za aradallahu me Allah yake nufi bi haza da wannan matsalan ya zama kwatance da misali me ake nufi da wannan ya zama masu tsaron wuta su goma sha tara don me basu zama ashirin ba don me basu zama ɗari ba sai sha tara kawai me ake nufi da adadi sha tara kazalika yudillullah haka nan Allah yake batar da wanda ya kaddara bata a gare shi man ya sha'u wanda ya ga dama wa ya haji kuma yake shiryar da man ya sha'u wanda ya ga daman shiryar da shi wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ai babu wanda ya san bataliyar Allah mahaliccinka sai shi ba wanda ya san bataliyar Allah da yawanta sai Allah ɗin dan ya ce sha tara ai kuma kun sani dai ko sha taran aka bari sun fi ƙarfin kowa wa ma hiya faɗan ambaton wannan sha tara ɗin ko ita wannan wuta bata zamo ba illa zikira face wa'azantarwa ne da tunasarwa da jan hankali da faɗakarwa lil bashar ga mutane ga baki ɗaya idan mutum ya ji wuta ya ji abin da ta ƙunsa na azaba to sai ya yi wa kansa gyaɗar dogo tun anan su shirya da Allah كلا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kalla al'amarin haka yake, tabbas sai waɗancan sun shiga wuta saboda sun kafircewa Allah da manzansa, ko kalla abin da ya zato ba zai samu hakan ba, wal kamari Allah ya rantse da wata da haskensa, wallaili iz adbara. da kuma dare a lokacin da ya ba da baya wasubhi kuma Allah ya rantse da asuba iza asfara idan ta yi haske wato lokacin da rana ta kusa fitowa innaha jawabul kasam kenan lalle ita wannan wuta ɗin da ake bayani sakara la ihdal kubar tana ɗaya daga cikin manya-manyan masifu da bala'i duk wanda aka saka shi a sakar to lalle ya gamu da babban bala'i an ce kubura akbaru kubura asgaru sugura ahsanu husna to kubar shine jam'in kubura ma'ana tana cikin manya manyan masifu wanda aka tana dama waɗanda suka kangarewa Allah suka kibin umarninsa naziran kuma gargadi ne jan hankali ne tunatarwa ce faɗakarwa ce lil bashari ga dukkan mutane gaba ɗaya kowa ya zo ya koma ga Allah ya kyautata halayensa da ɗabi'o'insa liman sha'a minkum ga wanda ya ga dama daga cikinku an ya taƙaddama aw ya ta'akhkhar ko dai ya yi gaba ko kuma ya baya ma'ana an ya taƙaddama fi ta'atillah mutum ya zo ya gabata a cikin bin Allah aw ya ta'akhkhara an ma'asiyatihi ko ya baya daga barin saban Allah yace illam ta'asillah illam tu'tillah fala ta'asihi in dai baka ba Allah ba to kaka zama cikin masu sabansa ma'ana ko dai ka gabata da da'a ko kai jinkiri da sabo inji malam ibnu juraij ko an ya taqaddama ila nari aw ya ta'akhkhara anil jannati ko dai ya gabata ya wuta idan yana sha'awar shiga wutan ko kuma ya jinkirta gabarin aljanna idan baya son aljanna amma bayani ya gabata inji malam suddi ko an ya taƙaddama fil khairi aw ya ta'akhkhara ila sharri ko dai ya gabata cikin ayyukan alkhairi wanda za su jawo masa arzikin duniya da lahira aw ya ta'akhkhara ila sharri ko kuma ya jinkirta ya tafi zuwa ga sharri jimalan habin salam aw an ya taƙaddama fil imani aw ya ta'akhkhara anhu ko ya gabata ya zo ya imani da Allah ya samu arzikin duniya da lahira da jin daɗin duniya da lahira da nutsuwar duniya da lahira ko kuma ya jinkirta ya samu wato musifa ay annal inzara qad hasala li kulli ahadin mimman aqarra aw kafara gargadi da jan hankali da tunatarwa saƙon ya kai ga kowa wanda i gamsu da ma wanda bai gamsu ba kullu nafsin duk wata rai bima kasabat rahinatun kullu nafsin rahinatun bima kasabat kowace rai za a jingina ta ko jingina ce ga abin da ta tattala wa kanta min khairin aw sharrin wa man wajada khairan falyahmadillah ta'ala wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya tarar da alkhairi a lahira to ya saki jiki ya gode wa Allah da ya bashi dama ya aikata alkhairin wanda ya tarar da sharri kai ya zargi kowa sai kansa domin an buɗe masa ƙofa alheri mara iyaka illa ashabal yamin face ma'abota dama li ashabil yamin su yan dama dama an san suna cikin alheri ko illa ashabal yamin sai waɗanda suke ma'abota dama sun karɓi littafinsu a dama an ce su yi dama dama a duniya sun bi dama duk ɗan dama komai na musulunci dama ne ka ci da dama ka sha da dama ka karɓa da dama ka bayar da dama ka yi rubutu da dama ka fara wanka da dama yu'jibuhu tayammunu fi kulli shay'in fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sha'a wa fi sha'anihi kullihi komai manzon Allah yana ƙayatar da shi ya yi shi da dama in ba haka tsarki ba da tsarki shi ne ake yi da hagu su asuwaki ake da hagu shi ma tsarkake baki ne da haka shekul islam ce shi ma da hagu za a yi kamar da ake goge bayan an yi bayan gida a tsarki da hagu to shi ma baki da hagu za a goge shi domin shi ma goge kazanta ne ci saboda haka shi ma hannun hagu za a sa amma duk wani abu da bai shafi kau da kazanta ba to da dama ake yi duk wannan daman da muke ta yi sa rigarka da dama sa takalminka da dama sa abin na fara sa kafar dama a wandonka ci da dama sha da dama karba da dama bayar da dama tafi da dama yi rubutu da dama faro ta dama ko rubutunmu na musulunci ta ina yake farawa ta dama yake farawa ya hagu wancan kuma ta hagu yake farawa ya dama to kaga duk dai rubutu ne dai ba matsala wannan to amma abin da ake so shine rayuwarka ta dinga kwatanta dama ko a wajen fareti me ake fara cewa ne right right left left right ko left right a fara da hagu sannan a dama ko to ka kamata a juya ya koma right left ta ma za a juya din wani lokaci insha Allah to shine yamin shimal ko yamin yasar yamin yasar to shine Allah ta'ala ya ce illa ashabal yamin sai 'yan dama Allah ka sa mu a dama a lahira Allah ya sa muna karɓi littafin mu a dama fi jannatin waɗannan suna cikin aljanna ya tasa'aluna suna tambayan juna an shiga aljanna ana tambayan 'yan wuta watakila an hango su ta cikin wato wani a satellite da za a haɗa wanda kake ganin wanda yake cikin wuta kai kuma watakila ya hango ka aljanna in Allah ya ga dama anil mujrimina suna tambaya dangane ga miyagun 'ya'ya waɗanda suka yi taɓargaza suka yi ɓarna suka yi kafirci suka yi shirka suka mutu ba su tuba ba ma salaka kun fi saƙar me yasa ku cikin saƙar waccan wutar da aka ce za a saka wanda ya karanta qur'ani qalu lam naku minal musallin ba mu kasance cikin masu yin sallah ba ashe sallah bayan tauhidi babu wani aiki da zai tseratar da mutum a lahira kamar sallah bayan tauhidi babu abin da ya kai sallah shi yasa yace farkon abin da za a wa bawa bincike a kansa ranar alkiyama daga cikin ayyukansa shine sallah walam naku nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da talakawa ba ashe yin zakka da yin sadaka da kyautata wa jama'a da alheri duk wannan yana tseratar da mutum yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin ku dinga ciyar da talakawa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah falaqatahama al-aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraba aw miskinan za mataraba wala tahattuna ala ta'amil miskin khuzuhu fagulluhu thumma al-jahima salluhu ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ذاك إن كان سن الله يسوك to ka faranta wa talakawa ka kyautata musu ka inganta rayuwarsu a bada wuta a bada ruwa a bada ilimi a bada tsaro a kyautata harkokin ilimi a kyautata harkokin sana'a mutane su samu sana'a su samu hanyar da za su ci su sha tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa manzo Allah ce taimakawa mai sana'a ya samu aikin yi shi ma ya bada sadakar wataran kuma waɗanda suke ba su da aikin yi su ma a sama musu hanya da mafita a cikin rayuwa to Allah ta'ala ya ce suka ce ba ma sallah ba ma ci da talakawa wa kunna na khudu ma alkha'idina mun kasance muna kutsawa cikin barna tare da masu kutsawa wa khudtun kallazi khadu kun kutsa kamar yadda su ma suke kutsawa cikin laifuffuka wa kunna nukazzibu mun kasance muna ƙaryatawa bi yawmiddin da ranar addini wato ranar sakamako wa ma da raka ma yau muddin tun ma da raka ma yau muddin yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yau ma izin lillah to mu mun karyata wannan rana in ji su waɗannan yan wuta hatta atanal yaqinu har mutuwa ta zo ta same mu domin ta ce yaqinin da ba a shakkasa ta ma Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'ati yakal yaqinu ka bauta wa Allah kai tayi kaka tsaya har sai mutuwa ta same ka fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina Allah ya ce ceton masu ceto ba zai amfane su ba Allah ka sa ceton masu ceto ya amfane mu wato duk wanda bai samu shiga wannan ceto ba to yayi asara daga cikin wanda ba za su shiga ba wanda suka mutu mushrikai da wanda suka mutu kafirai su ba za su shiga ceto ba ko da sun sa rai ma sun sa a rai sun yi kwalamar abinda kwalelansu kwalelansu da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya kasa ceton annabi zuwa kashi biyar babban shine a shafa'atul kubra wanda zai je faɗi sujjada Allah zai ce irfa'ar asaka washfa tushaffa wasal tu'da ka daga fuskarka daga sujjadar da kai ka roƙi me kake so a baka ka nemi ceto an baka bayan an je wajen annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa kowa ya bada uzuri sai a ce a tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a sa'an ya ba a saka rabbuka maqaman mahamuda idan an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai je nemi wannan ceto wannan shine a shafa'atul kubra sannan ceto na biyu idan yan aljanna sun tsallake kantsara wannan gada sun tsallake siradi sun tsara kantsara sun je kofa aljanna sai su tarar da ita a rufe sai an musu ma ceto kafin a shiga sai annabi ya zo kwankwankwan ya kwankwasa aljanna sai mai abin da yake cewa wa yake kwankwasawa ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al khazin man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak sai ce kai aka wa wato aka ban dama in ka zo in bude ma da wani ne ya zo ba kai ba za a bude masa ba to sai a bude yan aljanna su shiga aljanna kun ga ceto na biyu kenan to a cikin aljannan ma akwai wani nau'in ceton shine wasu za a daga darajar su fiye da inda suke da wani yana can daraja ta ƙarshe amma sai a yi masa alfarma a ba shi ceto a sa shi cikin ceton annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ƙara darajarsa ya ƙara sama wannan shi ma ceto ne kun ga kala uku kenan to sai ceton kuma 'yan wuta akwai wanda sun shiga wuta sun cancanci wuta amma ba shirka suka yi ba wasu laifuffuka suka yi wanda suka cancanci wuta su a yi ceto cewa ka a kai su wutar Allah ya ce ya ba da cetonsu a wuce da su aljanna sannan akwai wanda sun shiga wutar kuma suna cikin wutar sun babbake sun dawo kamar gawayi ana kiransu jahannamiyuna sai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a je a buɗe waɗannan su ma a fito da su da wane da wane da wane duk a bada list ɗinsu a ce su fito sai shafa'atu rabbil alamina shi ma Allah zai ce to zan yi nawa ceton a fito da kaza da kaza duk su fito daga wuta in aka fara fita daga wuta sai ka ɗauka ma rufe ta zai kowa zai fita amma akwai yan khalidi na fiha abada suna nan suna nan dindindin wanda kaga ya fita tauhidinsa ne komai kankantar tauhidi sai ya maka amfani man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min ad-dahri manzo Allah ya ce wanda yace la ilaha illallah komai rintsi inda ya faɗe ta da ikhlasi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi man as'adun nas bi shafa'atik قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة in dai ka faɗi la ilaha illallah ko so ɗaya da gaske to sai ta maka amfani wata ran ba za ka yi asararta ba shi yasa ce mallam ya amal khairan qattu wanda bai taba alheri ba ma za a fitar da shi wata rana daga cikin wuta in dai ba shirka akwai kuma yan wutan da su kuma ceton da za a musu a rage musu wutar maimakon can ƙurya a dawo da su sama saman ta ai musu takalmi da ita amma takalmin zai zama saboda ɗumamar takalmin har sai ya dinga kai wutar tana zaɓaɓɓaka kwakwalwarsu suna ga sun fi kowa shan azaba a wuta amma su suka fi samun sauƙin wutar saboda sun yi wani abin kirki amma ba tauhidi a ciki saboda haka ne aka kai su irin wannan kamar su abu talib da sauransu to shine a Allah ya sa mu cikin ceton annabi da alqur'ani fama lahum an tazkirati mu'ridin Allah ya ce me yasa suke kau da kai daga tunatarwa da faɗakarwa da wa'azi da ake yi musu ka annahum humurun kai ka ce su jakuna ne mustanfira wacce ta razana kamar razanannun jaki ka san jaki in ya razana abin ba kyan gani kai koro jakuna ɗari kuma su firgita su ga wani abu da zai razana su in suka fara harbi da kafan nan suna tsalle suna buge-buge suna tattaka juna ko jakin dawa ne ya ga kura ko ya ga zaki ya firgita ko na gida abin zai baka tsoro ka ga yadda suke gudu to haka suke gudun wa'azi su ma Allah ya kamanta su da wannan farrat wacce ta gudu min kaswara daga maharbi an fassara annan da maharbi ma'ana idan wato wannan jakuna na dawa suka ga maharbi yana kwanto zai harbe su in suka ranta da gudu to sai ka ɗauka cewa wato maharbin nan suka gani fassara ta biyu al'asad kai ka ce sun ga zaki shi ma ganin zaki yana firgita su ya mai da su kama haka fassara ta biyu kenan ko kuma fassara ta uku arrumatu su ne kaswara sun ga maharba shi ma yakan firgita su su zama a cikin wannan hali ko kuma alƙaswara hibalus sayyadin idan suka hango igiyoyin tarko da aka ɗana za a kama su suka fanci tarko ne in suka firgita nan ma suka ranta da gudu ko annahum usbur rijal ko suka ga dandazon mutane sun yo kansu da gudu su ma sai su firgita su ƙara gaba ko rakzun nasi in suka ji ihu da kururuwan mutane nan ma sukan firgita su ranta da gudu ko a zulmatu wal lailu in suka ga dare yayi duhu kuma dare ya haɗo ana yin wato tsawa ana cida nan ma suka firgita sukan zama kamar haka kenan fassarar ɗayan bakwai ne amma an furin jayar da ɗayan biyu ko alƙaswara yana nufin zaki ko alƙaswara yana nufin maharbi kowanne daga ciki yakan firgita jakin gida ko na dawa ya ranta da gudu Allah ta'ala ce bal yuridu kullu mri'in minhu kowanne daga cikin su yana nufin an yi uta suhufan a zo masa da wasu takaddu mu na shara waɗanda za a yada su sun ce wai a zamanin banu isra'ila akan ba mutum in yayi sabo ko yayi abin kirki sai ya bude bayan fulansa sai ga takarda da rubuce a sunansa daga Allah cewa ga abin da ya to su ma a dinga musu hakan ana so su bi musulunci kalla Allah ya ce sam ko kuma wai in ana so su shiga musulunci to Allah ya rubuto sunan kowa takarda ya rubuto ma wasiƙa zuwa ga wani ina so ka shiga musulunci wannan annabi ne kuma in ka shiga zan baka aljanna to in ya ga takardar ya san sakon shi aka aiko kai tsaye amma ya za a aiko ta wajen wani kuma da za a kawo ca zai tsafi aka aka aje mata takarda a gurin wanda fa bai yadda fa bai yadda ba wanda iya yadda kuma ya yadda balla ya khafuna al-akhirah Allah ta'ala ya ce sam su ba su kasance suna jin wato tsoron zuwansu lahira ba ba sa jin tsoron azabar Allah wacce za a yi musu a lahira kalla innahu tafkira Allah ce lalle wannan faɗakarwa ce wa'azi ne jan hankali ne faman sha'a wanda ya gama daga cikinku zakarahu sai ya tuna alkur'ani ya bi kuma ya tsira duniya da lahira wa ma yazkuruna amma fa ba za su iya tunawa su buɗin ba illa an ya sha Allah sai idan Allah ya ga dama wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin huwa ahlut taqwa Allah shine ma'abocin cancanta a ji tsoronsa wa ahlul magfira Allah shine ma'abocin cancanta a nemi gafararsa to Allah ya cusa mana taqwa kuma ya sa mu cikin waɗanda zai wa gafara da rahama da jin kai abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana bai tambaya ce malam mai wannan tambaya yana cewa yaushe ake shiga itikafi menene ma'anar itikafi wace falala ake samu in an yi itikafi yaushe ake shiga itikafi ana shiga daga 20 ga wata ai kwana goma wato daren 19 kenan sai ka wayi gari daren 20 kuma ka fito daren 20 daren 30 ko ka wuce kai sallar idi a can kamar da malikiya suka ce menene ma'anar itikafi itikafi yana nufin luzum zama a guri daya kakka je ko ina kana cikin masallaci da karatun qur'ani sai sallah sai istighfari sai hailala sai tunani sai lissafi sai nazari sai tunanin makomaka da lahirarka sai abin da kake mai kyau ka ƙara wanda kake mummuna ka rage menene falalarsa annabi yayi ba samu wani hadisi sahihi da yace wanda ya itikafi zai samu kaza ba amma tunda annabi yayi to mun san kuma qur'ani yace wa antum aakifuna fil masajid wa dahirbatil lidafina wal aakifina war ruka'is sujud malam wai ba a yin sallar nafila sama da raka'a goma sha ɗaya a dare ɗaya ana yi mana mun yi bayanin wannan a baya cewa a cikin sahabbai akwai masu yin sha ɗayan akwai masu yin sha uku akwai masu yin ashirin da ɗaya akwai masu yin talatin da shida akwai masu arba'in kuma su yi shafi'i da wuti da raka'a bakwai kowa zai ɗebi gwargwadon da zai iya don ba a samu hadisin da ya iyakance ta a sha ɗaya ba hadisin da nana aisha ta ce annabi baya ƙari akan sha ɗaya mun faɗa abubuwa guda biyar game da wannan hadisi cewa annabi ba umarta mu yi haka ba ko ba hana mu muka fiye da haka ba shine ya ɗaukar wa kansa sha ɗaya kuma sha ɗayansa ta kullun ce shi ba wai ta azumi ce kawai ba kullun yake yin sha ɗayan sannan sha ɗayansa dogaye ne sannan sha ɗayansa kyawawa ne sannan sha ɗayansa dawwama yake yi sannan shi kaɗai yake yin sha ɗayansa sannan ko bai taɓa fashi ba ko a zaune sai ya yi to kaga kuma mu da muke yin cewa ai sha ɗayan ai ba ma mu ba irin wannan kuma yanzu inda za ka wa mutane sha ɗayan ko shi albani fa da ya ce a sha ɗaya irin ta annabi ya kuma aka gudu saura mutum bakwai a wani masallaci ya ce to za mu ɗabbaka wannan hadisi na huzaifa da abdullahi dan masa'udu da abdullahi dan abbas salafiyun suka cika shi albani da ya shiga gaba sai ya bakara yana tafiya kuma an zo ayar azaba a tsaya a nemi tsari in an zo ta rahama a tsaya a nemi kaza ka wajen awa biyu ba gama raka ɗaya ba kafin ka ce me saura layi ɗaya ai shi albani da gaske yake shi da yace ai sha ɗayan ya fahimci ba wai adadin ba domin na san wata unguwa da ake raka a goma sha ɗaya amma kun san me ake karanta a ciki idan limamin ya kabbara ce alhamdulillah wala dalin amin summa nazar allahu akbar to ha gama raka ɗaya gaba ɗaya raka goma sha ɗaya nan ba ta wuce minti goma kowace minti ɗaya an gama ta shikenan ya yi sallama ana kiran limamin fijo eh sunansa liman fijo kaga an cika matasa minti goma an gama an yi shafi'i da wuturi kowa ya watsi to ai ba haka ba wannan shine makasudi fa na yin wannan sallah ba bayan Allah to shi yasa aka ce tunda in kun kula abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa idan ka ce za ka yi sha ɗaya to ka ɗau adadi saura kaifiya ba za ka ɗauki adadin sha ɗaya ba kaifiya sha ɗaya ba dole duk wanda zai ɗauki sha ɗaya a matsayin adadi to kuma raka a farko sai ya yi mata bakara da ya tsallake ali imran ya yi nisa sannan ya dawo ya ali imrana sannan ya yi ruku'u sai ya yi wannan tsayuwar in ya yi sujjada sai ya yi wannan ice to wannan zai kori mamu da yawa shi yasa sai aka rarraba surorin aka ƙara adadin raka'o'in domin kada a gaji kun gane hikimar shi yasa aka ƙara adadin raka'o'in yace magabata suke 20 su yi 30 su yi 40 kaga wannan karatun an rarraba shi yadda ba tsaye da kai a tsaye har gadon bayan ka ya kuge kuma an kayi ruku'u sai jama'a su gudu su bakka ba ka waiwayo ka kace assalamu alaikum kaga saura kai kadai kowa san da dare masa a me wannan tambaya yana cewa tana cewa mijinta ne ya kaurace mata tsawon shekara biyu baya zuwa ko gidan da nake yan uwana sun neme shi har sau biyu ya ki zuwa to wace shawara za a bani gaskiya in dai haka ne to bai kamata ya kaurace miki har tsawon shekara biyu ba kina da waliyai kina da yan uwa kina da dangi ga malamai ya kamata a kira shi a ji in zai shirya da ke ya shirya in ba zai shirya da ke ba ƙara ya sallame ki je ki auri wani mijin amma zalunci ne da ɗaukan alhaki ka kaurace wa matarka har tsawon wannan lokacin ko da ma matarka laifi ta maka za ka kaurace mata baya wuce in kayi rantsuwa wata hudu ko lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim ko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kaurace ai wata ɗaya ya dawo kun ga ashe kenan baya halatta mutum ya kaurace wa matarsa har tsawon wannan lokaci malam mai wannan tambaya yana cewa abinda zamu baki shawara ki sanar da waliyanki cewa lalle a kirawo shi a zo a yi ta ta kare fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ya faɗi mai kike masa ya ƙaurace miki har wannan lokaci a ba shi haƙuri a dawo a ci gaba da zaman aure a ba juna haƙuri in kuma baya son ki to ya sallame ki ya fi ya bakki yana ɗaukan alhakin ki malam mai wannan tambaya yana cewa yana da wasu kuɗi a hannunsa wasu kuma suna cikin harkoki na na hannun na hannun nawa zan yi na hannun nawa zan yi zuwa zakka ko har da waɗanda suke cikin harkokin na har wanda suke cikin harkokin ka akara makalla ai duk kuɗin ka ne ai gaba ɗaya zaka lissafa da wanda kake bi bashi kake jin za a biya ka da wanda suke hannunka da wanda ka aje a banki duka wanda kake harkoki da su kake juyawa duk gaba ɗayansu za ka lissafa su ka fitar da ɗaya bisa arba'in ɗinsu mala idan na ɗau azumi sai in rinka yawan jin kaki kuma sai in rinka makale min a makogaro na baya fitowa sai dai in haɗiye ya azumi na ci gaba da haɗiyewa azumin ka na nan malami wannan tambaya yana cewa yana tukin mota sai wani mai mashin ya buga masa sai kuma Allah ya yi masa rasuwa to malam yaya lamarin yake in dai an tabbatar hukumar kare haɗurra ta tabbatar shi ya zo ya dake ka kai kana kan hannunka ka bi ka'idodin duka da aka sa na toki shine ya taho ya dake ka ya bar hannunsa ya dake ka babu wani aiki da kai akan haka to shi ya kashe kansa ba za ka yi kafara ba ko ba za ka biya diya ba malam mai wannan tambaya yana cewa sama da shekara ishirin baya sallah sai yanzu Allah ya shirye shi shine ya ce mai hukuncin da yake kansa to na farko dai muna taya ka murna ma da Allah ya ganar da kai hatsarin da kake ciki domin da ka mutu a wannan halin ba san inda za ka tafi ba awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min a'malihi yawm al-qiyama as-sala fa in wujidat tamma qubila wa sa'iru amali wa wujidat naqisa rudda wa sa'iru amali tunda Allah ya ganar da kai hatsarin da kake ciki har ka bar sallah tsawon shekara 20 to yanzu ka tuba zuwa ga Allah wala yahilu law an yu'akhkhira tawbata baya halatta mutum ya jinkirta tuba ka ce Allah na tuba na yi nadama ko ba zan sake barin ko sallah ɗaya ba ka ci gaba da yin wannan tukunna ta lokacin ta zauna tukunna malamai sun yi saɓani akan waccan ta shekara 20 da baka yi ba ya za a yi da ita wasu malaman suka ce kai ta istighfari ka tuba ba sai ka yi ko raka'a ɗaya ciki ba domin ko ka yi ma Allah ba zai karɓa ba kawai za ka tara blank empty gurin da baka yi waɗannan salo duk babu su in an maka gafara shikenan sai a ɗora lissafi daga inda ka fara wasu ko malaman suka ce a'a ai bashi ka ɗauka lokacin da ya ta wucewa ya ta wucewa nan baka sallah duk bashi bashi bashi bashi ne kuma fa haq fa dainullah haqqu an yuqda wata mata ta zo mace ce in ana bin babanki bashi zaki biya ta ce yace to bashin Allah ya fi cancanta a biya tunda aka biya bashin Allah na haji aka biya bashin Allah na zakka to wajibi a biya bashin Allah shi ma na sallah da haka suka ce sallan nan sai ka lissafa wato kullum ka dinga biyan ta kwana biyar kullum ka